الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومجال العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتعفي بنظرة تاتينا بالزفر يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
yau sha hudu ga watan ramadan hijirar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana alif dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan march 2024 za mu tashi daga inda muka tsaya a tafsirinmu na suratu fatiri za mu tashi waɗin allah subhanahu wa ta'ala inna allah yusufu samawati wal ardi wa wal arda an tazula na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن امسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من أحد الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يعيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه ب... وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات في السماوات والأرض إنه كان عليما قديرا ولو يوخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدي إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جاد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدا من هلال الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بآله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تاويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا الحمد لله يا أنزل أسان سورة آه الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات wal arda an tazula Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake rike sama ya kiyaye ta daga waduwa ya katange kasa daga birmawa ta ruguje wala in zalata inda ko za su dagu daga inda suke sama ta wadi ta wado kasa ko kasa ta dare to Allah ya ce in amsaka huma min ahadin min ba'di babu wani a cikin halittar Allah subhanahu wata'ala da zai iya rike su innahu kana haliman hakika Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai hakuri ghafuran Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai gafara a wa aka samu kafiran ne suka rantse jahaja aimanihim hakikanin hakikanin a rantsuwa rantsuwa mai girma wato sun yi rantsuwa jihada aimanin rantsuwa mai tsananin girma ida aiman wato jam'i ne na yamin jam'i ne na rantsuwa to amma me isa aka kira rantsuwa da yamin shine malamai suka ce ko dai ta fito ne daga kalmar yunu albaraka kenan ko kuma ta fito ne daga kalmar yamini ta hannun dama saboda al'adar larabawa idan suka yarjejeniya tsakaninsu aka yi alkawari sai a haɗa hannu da hannu a kaisa to ana nufin wani alkawarin a ba zai kare ba wa abu billahi da da imani la in ja'ahum nazirun cewa idan har wani mai gargadi ya zo musu manzo kenan amma anan an san duk mai gargadin nan dai nazirun din nan shine dai bashirun amma me isa ba a kawo bashirun ba anan saboda ana magana ne akan mushrikai su gargadi ake musu musulmai su kuma ya musu bishara an gane ko la in ja'a nazirun la yakunanna ahada min ihdal umam lalle idan har manzo ya zo musu mai gargadi za su kasance a da mafi shiryuwa fiye da ɗaya daga cikin al'ummatai da suka gabata to anan malaman tafsiri sai suka ce wata al'umma suke nufi sai wasu suka ce a aistan da sun ce laikunan na ahada min ihidal umam za su kasance mabiya shi ruwa fiye da ɗaya daga cikin al'ummatai ta da ba a furta wannan al'ummar ba don haka ana nufin dukkanin al'ummatai za su za su shiru fiye da dukkanin al'ummatai wanda suka faɗa haka akwai irin su bukatun bin suleiman akwai irin su babban malamin tafsiri ibn jarir tabari akwai irin su alhafiz ibn kasir da sauransu sun tafi akan wannan to amma sai wasu suka ce a ba haka bane ai la yakunan na ahada min idar umam za mu zaman to ɗaya da mafi mafi shiryuwa ɗaya daga cikin al'ummatai ana nufin yahudawa da nasarawa hujjar su kuwa wanda suka faɗa haka suna irin su abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurayj kenan da shi ibrahim radiyallahu anhu aka abin da to kenan kuma idan mun zo bayani za ku ga su hujjar su amma ɗaya daga cikin hujjar su shine ai daman laraba sun san yahudu sun san nasara tun da sun san labarinsu kuma sun san cewa an saukan musu da littafi an saukan wa da an saukan musu da an saukan wa da yahudawa a me yake suna a taura an saukarwa da nasara linjila da haka su suke nufi wannan kenan falan ma ja'ahum nadhirun da mai gagadin ya zo musu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullahi saboda haka da ya zo musu da gaskiya ma za da mu me illa nufura wannan zuwan nasa da gaskiyar da ya kawo musu bai kara musu komai ba sai kara gujewa gaskiya da gujewa lamarin Allah subhanahu wata'ala istikbaran fil ard sun yi haka ne dan tsuran girman kai istikbaran wannan istikbaran za su iya zamantowa ko dai mansubi ce haliyar an fahimta bi ma'ana hadu kaunihin mustakbiri ne fil ardi ko kuma za ta iya zamantowa mansuba ce akan maf'ulin li ajlihi bi ma'ana mustakbirina li annahu kaga maf'ulin li ajlihi kenan li annahu mustakbirina in kuma ga maka ce mashi ma kai badali ne an fahimta badali ne da nufura kan ala iyali wa makar istikbaran fil ardi wa makar sayyi'i ba abin da ya janyo suka guje ma gaskiya sai girman kai a doron ƙasa da mummunan makirci girman kai da mummunan makirci an fahimta makar sai wala yahiqul makar sayyi illa bi ali shi ko mummunan makirci baya cin ko baya cin kowa sai wanda yayi wannan makirci e bai cin kowa bai cutar da kowa sai wanda yayi wannan makirci ana kiyawa daga makirci istigbaran fil ardi wa makar sayyi wala yahiqul makar sayyi illa bi ali fa hal yanzuruna illa sunnatul awwalina shin wa'annan kafiran makan me suke jira ne ai ba abin da suke jira sai sunnatul awwalina wato a a a abin nan da ya faru al'ada abin da ya faru da mutanen farko da suka kiyayya da lamarin Allah suka cutar da annabawan Allah manzannin sa Allah subhanahu wataala ya halaka da su wannan girbi Allah ya ce kuma wallan tajida sunnatul lahi tabdila ba za ka taba ganin canjawa ba daga al'ada ta Allah subhanahu wata'ala wannan ta sunnatul lahi tahwila haka zalika ba ka taba ganin canjawa ba daga dai sunnar Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce awalam yasiru fil ardi shin waɗannan kafiran maka ba ta yawo ne a doron ƙasa wato wannan tambayar istifhami ne litta'ajib abin mamaki ana da ai suna yawo ba sa yawo ne an gane ta'ajibi ake ake nuna a wannan a menene a wani sufe fa yanzuru kaifa kana aqibatul lazina min qabl shin ba sa yawo ne a duran kasa dan su je su ga yadda makomar mutanen da suka zo gabanin su ta kasance mutanen da suka zo gabanin ku suka fi ku karfi ma ko kaifa kana aqibatul lazina min qabl mu kanu ashaddu min quwwa ai sun fi ku karfi ku je ku duba adawa ku gani mana ku je ku dubi samudu ku gani mana da ƙarfi da yawa da shekaru duk sun fi ku amma da suka juya wa lamarin Allah subhanahu wata'ala baya Allah subhanahu wata'ala shi kuma ya halakar da su an fahimta wa kanu ashidu min quwwa wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati aw la fil ardi ai Allah subhanahu wata'ala babu abin da yake fin karfin ubangiji a sammai da kasai innahu kana aliman hakika Allah subhanahu wataala masani ne akan duk abin da kuke aikatawa kadira mai iko ne ya halakar da ku akan safan da kuke yi walau yuwasidallahu nasa ko inda Allah subhanahu wataala zai danki mutane akan zunubin da suke aikatawa bima kasabu akan abin da suke suka girba na zunubi ma taraka ala zariya min da ba aida Allah subhanahu wataala ba zai bar wata halitta ɗaya ba a zuwa ƙasa domin dukkan noma sai fi ya fahimta walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah subhanahu wataala yana jinkirta musu zuwa wani lokaci sananne kayyadajje a wajen Allah subhanahu wataala fa iza ja'adun fa inna Allah yaqiqa idan lokacin nan ya zo Allah subhanahu wataala ya kasance fa inna Allah kana bi badi basira Allah subhanahu wataala ya kasance mai gani ne ga duk abinda bayinsa wato suke aikata wannan shine fassarar kalma da kalma na wannan ayoyin da aka karanta a sai ko bayani Allah subhanahu wata'ala yace a ka tambaye su ya ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai inda Allah ubangiji ta'ala ku sani cewa shi ne wanda yake ya halitta sama kuma yake rikira ita shi ya halitta ƙasa da kuma yake rikira su da Allah ya so ya sama ta waɗi ƙasa ta lalace babu wani a cikin halittar Allah da ita yake cewa yana da dafa inda zai kiyaye wannan abu sai dai Allah subhanahu wata'ala yana ibiya ya kyale ba su ya kawai ba saboda innahu kana haliman Allah mai ƙululuwar hakuri ne sallallahu alaihi wasallam a subhanahu wata'ala gafuwar Allah subhanahu wata'ala mai tsananin gafara ne ga bayi ina cewa wa inni lagaffarin liman taba wa amana wa amila salihan su ma'atada ya rasulullahi ka gaya musu wa inni ni ubangiji lagaffarin mai tsananin gafara ne ga wanda ya nemi tubana ya yi imani ya yi aiki da gari saboda haka shi sa Allah subhanahu wata'ala wannan a a a a hakuri na ubangiji da wannan gafara ta Allah subhanahu wata'ala ita ce ta janyo cewa Allah yake jinkirta wa kafirai daga barin yi musu wannan azaba daga barin yi musu azaba domin ita kalma ta hirmu da kalma ta sabro in za ka fassara su a wasu haka shi haƙuri haƙuri amma hilmu sama take da sama
shi ita hilmu haƙuri ne a lokacin da kake da ikon ramawa amma ba za ka yi ba shi sa fi yakin ayat ta zo da cewa innahu kana haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance haliman mai tsananin haƙuri subhanahu wa ta'ala gafuran mai kuma jin kai sani da haka sai sai Allah ya ce kuma wa aqsamu billahi jada aymani wato abin da yasa ayan nan ta zo bayan zuwan kulara'itun shine wato a ayar jiya da muka faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala ce qura'itun ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ara'aytum ma taduna min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahu shirkun fi samawati amma tainam kitabun fa hum ala bayyinati bayyinatin min bal in yajidu zalimuna ba'du ba'da la gurura wannan ayar Allah yana ga yana ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga musu ya tambaye su shin wa'annan da kuke bautawa koma bayan Allah subhanahu wataala akwai abin da suka halitta a jirin kasar nan ko kuma suna da wani fasanta na kokari da suka hada tare da ubangiji wajen halittar sama ko kuma akwai wani littafi da suke za su kafa hujja shi a ce cewa akan gaskiya suke wannan baki ɗaya ayar nan tana nuna cewa wa'annan kafin sun kafircewa wahadaniyatul lahi ne sun kafircewa kadaitakar Allah duka wannan ayar abin da suke faɗa kenan to wannan kuma wa aka samu din za ta zo ta nuna maka ba fa iya ubangiji suka kafa sun kafircewa wahdaniyatu la kuma sun kafircewa annabtakar manzon Allah sun kafircewa nubuwat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an gane ko shine suka ce wa aka samu billahi da da imani suka rantse da Allah subhanahu wataala kololuwar rantsuwar su mai karfi cewa a wa'annan kafiran sun yi rantsuwa kan cewa idan har Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu da wani manzo in har Allah ya aiko musu da manzo to za su zamanto mafiya shiryuwa fiye da mutanen da suka zo a gabanin su ma fiye da wasu al'ummatai kuma Allah subhanahu wata'ala ya tuntuna musu asiri da wannan maganganun su da yawa a gurare alqur'ani wani waje Allah ya ce wa in kanu la yaqulun law anna indana zikrun min al-awwalin لكنا عباد الله المخلصين amma me fa kafaru bi fa sawfa ya'lamun ko da ku sun kasance suna cewa la wannan inda na da dai a ce muna da littafi irin littafin da aka kawo wa mutanen da suka zo gabanin mu to ai lakun na ibadullahi mukhlasin ai da mu ma za mu zamanto bayin Allah subhanahu wataala masu kadaita shi Allah subhanahu wataala ya ce kuma da aka kama suka ki fa kafaru bi suka kafirce fa sawfa ya da sanu za su san abin da za su girba da wannan kafircin saboda haka ɗazu da muke bayani na mufardat na kalmomi da bayan kalmomi na gaya muku wasu malaman tafsiri sun ce da suka ce wa asan billah ja da aimanum la in ja'um nazir la yakunanna ahada min idal umam cewa za su zamanto mafiya shiryuwa fiye da ɗaya daga cikin al'ummatai wasu suka ce ana nufin dukkan al'ummatai wasu kuma suka ce a ana nufin saboda ba a faɗi suna ba wasu suka ce a ana nufin yahudi ne da nasara daga cikin hujjarsu shine suka ce ai Allah ya riga ya faɗa a wani waje a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya ce an taqulu inna ma unzila kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim la rajulin أو أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه shine idan suka ga bala'i yayi bala'i ko kuma an sai su ce sai su ce an ta kuri inna ma unzila kitabu ala qa'ifatayn ai an saukar da littafi ne a bisa wa'insu jama'u wa'insu jama'u guda biyu gabanin mu su ai wannan jama'u yahudi na saratan naka wannan aya ta bayyana mana cewa ayan nan wa akhru billahi da aymanu la in ja'alna zalla yakuna ahada min idal umam umam din ana nufin yahudi da nasara ba sai ba kwana kana kafin saboda haka suka ce da za a aiko mana da mu ma littafin da za mu zama to mu ma fi su shijuwa ko da nakunan na ahada da za mu fi su shijuwa saboda haka ala ayi ayin wannan alkawari da wannan ƙaryar da suke yi ba gaskiya bace ba har abada in an aiko musu manzan ba za su bi shi ba domin Allah subhanahu wataala ya ce falamma ja'ahum nadhirun da kuma manzan ya zo musu wato sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama can da sun ce la in ja'ahum nadhirun in dai ne gargadi ya zo mana to za mu bi kowa shiriwa sai Allah ya ce to haka kuka ce to shikenan ga khairu nadhirun ya zo muku wanda ya fi duk halittar Allah iya kira zuwa ga Allah annabin da ya zo muku kuka yadda da shi gabanin a aiko shi kuka ɗau- kuka saka mai suna kuka ce sunanka al'amin saboda aminci irin nasa annabin da shi ne idan kuka je kuka yi fatocin kuka dawo ribar ku shi kuke bawa ya aji kun san kuɗin ku ba zai yi ciwon kai ba yanzu kuma da ya zo ya zo- da ya zo muku sai ya zo muku da sauki ya ce ku zo ku ba Allah ku daina kashe 'ya'yanku ku daina bauta ma gumaka ku daina cutar da junanku ku sadar da zumunci ku kaɗaita Allah subhanahu wata'ala tare da aka binku yake yi a hankali a hankali ba tare da cizguna ba Allah bai yi wani annabi ko manzo da ya zo yake bin mutanensa a hankali ba kamar manzo Allah shi sa shi Ibrahim radiyallahu anhu ya rubuta littafi su kutum wai sunan littafin nan nujumul guda fi kauni nabiyina abdalu man da'a ila Allah wahda wato a taurarin shari'a da yake nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi duk halittar Allah ya fi duk manzannin Allah a kira zuwa ga Allah da sauki annabi ya kira su bi rifkin walinin murshidan kulla mubiki da tausasawa a hankali annabi ya ringa jin su da da alkur'anin a hankali aka ringa sauka musu sallar komai a bisa a hankali aka musu annabi bai taba da rana ɗaya wannan nazir din da aka aiko muku sallallahu alaihi wasallam bai taba da rana ɗaya ce ya ubangiji a halakar da su ba bari dai kun kun- an je yakin udu kun karya mai rubaiyarsa kun fitar mai da jini an ce ka tsine musu albarka udu Allah alal mushrikin ya rasulullah yace inni lam ub'ath la ana walakin ni bu'istu da'iyan wa rahma ni ba aiko ne zaman to mai tsine wa mutane ba an aiko ne zaman to mai kiransu kuma mai ni rahama ne ga Allah kuma kun ce la in ja'a hum nazirun la yakuna na adami in dai mai gargadi ya zo muku to za ku shiryu to ga wanda yafi kowa iya kira ne zuwa ga Allah a tausasawa ya zo amma me me me suka ce karshe gashi nan dai gaskiyar ta zo musu sai muka zana cewa laula unzila hadha alquran ala rajul min alqaryatin azim wai ya za a ce haba yanzu wannan ne la aiko shi annabi kaji fa ai da an sani an ɗauki wani babban alƙari manya da shonin alƙarcin ko a je a samu irin su a abuja din na a ce su za a bawa a taron ɗan mai kuɗi ko masara ke shi za a ba amma a ba wannan kaga me ƙara musu ƙarshe suka ce ma li hadha rasul yaqulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alayhi malakun fayakunu ma'ahu laula unzila alayhi eh, fayakunu ma'ahu nazira wai yaya me kidamin an ayyara ce wannan ne manzo ya za a ce wannan manzo ne yana cin abinci manzo yana cin abinci manzo yana tafiya kasuwa ka ji ba da dai an dan aiko shi an haɗo shi da mala'ika sai mu dinga ganin abubuwan mamaki ka ji ba ka shi da suka ta suka ce wai wani alkur'anin ma inna ma yu'allimuhu bashar wai a wani ne yake koya masa idan ya je karanta mai sai shi kuma ya zo ya faɗa an fahimta karshe da suka kalla sai suka ce a hazal ladzi ba asar lahu rasula wa ila billahi a bakin sa wai wa- Allah ya rasu dole zai aiko wannan wannan ne to shine zai zama tuma zo to haka kaga sun ce a kawo musu mafi shiryuwa an kawo musu mafi shiryuwa amma kan a kawo musu mai shir eh, mai mai gargadi an kawo musu mai gargadin wanda yafi kowa iya gargadi da saukin kai amma ma za mu illa nufura bai kara musu ko ba sai kara bata ma da suka yi kara bata da suka yi saboda ganin ke saboda za a aiko maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su kullun kallon da suke mishi bai ci ma bi talib ai wanda iyayensa suka koma zuwa ga Allah ne Abu Talib ya dauke shi ya ci gaba da daukan kafalarsa amma sun sun manta ko shine wanda ya dauki kafalar halittu baki da sallallahu alaihi wasallam sai da haka da annabin ya zo musu ba wai masu iya magana suna cewa wai alqurbu hijabu da annabin ya zo mun suke gani a wannan da muka tare da shi ya za a ce a ya kamata a ce a samu wani ko kuma mala'ika ya sauko to me yasa suke so mala'ika ya sauko dan abu mamaki to wani irin abun mamaki ne ba su gani da annabin nan ba mutum ne dai gashi na kuna ganin cewa wai mutum ne irin ku ko to amma idan yana tafiya tafiya ma ba irin taku bace ba domin wal mashyu fihi taqalluq ne shi idan yana tafiya duka kafafun guda biyu ne suke dauka wannan bai ishe ku abun mamaki ba ya ya wanda kuke tare da shi da ba ku taɓa ganin sawun kafarsa ba a ƙasa a ya ishe ka amma kuma duk taurin dutse idan ya hau kan dutsen sai a ga sauran ya mutu wanda bai ishe su ba ya wanda kuke tare da shi inda yana kallon bayansa kamar yadda yake ganin gabansa wanda duk bai ishe ku ba ya wanda kuna ganin tashi ya a cikin ku amma larabcin da yake yi daban da irin naku ku kanku kuna ganin fasaha da hikima da take fitowa a cikin maganarsa ba irin sa kuma ba kuma ku kuna tutiya ku fi kowa iya rance amma an kama ku gashi nan nan cikin ku kuma ku iya kawo irin nasu ba kullu ni tamat lis wal jinnu ala an yatu mithla hadha alquran la yatu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira ta ishe su da abu mamaki to idan duk wannan bai ishe su ba ya kamata ka ga cewa wannan fa ko dan kansa ka bi shi eh sallallahu alaihi wasallam ko dan kansa ka bi shi duk rashin kunyan nan da Abuja da matar suke ba ba taba zuwa ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kwarji ba su taba saboda kwarji to duk wanda ya isa amma sai ba bai ka ba abin da ya janyo bai kara musu kuma ba illa nufuran kara guduwa ma suka kara guduwa suke daga barin gaskiya saboda me istikbarin fil ardi girman kai yaya wani wani shine zai zama ina laifi ma a ce babba daga cikin garin can ko babba daga cikin wayancin kabilar amma wannan a bai kamata ba ba mu faɗa manzo Allah ba shi sa muke cewa wannan abin ya girma mu a bakin mu an fahimta girman kai ne kawai ba abin da ya hana su biyan annabi sallallahu alaihi wasallam sai girman kai amma sun san gaskiya ne sun san gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladzina yastakbiruna an ibadati an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina duk waɗanda suka girman kai daga kin bin bautar Allah sai sun shiga kiyama a sai sun shiga jahannama sun dawo wani waje Allah subhanahu wataala yana cewa sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haq sai na sai na sai na yi tasrifin ayata daga barin waɗanda suke girman kai a doron ƙasa kun ga gaskiya amma girman kai hana ku wani waje Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa ma wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhizuhu sabila wa in yaraw sabila ghayy yattakhizuhu sabila idza wa in yaraw sabila rushdi idza fa sun ga idan sun ga wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha idan kowace aya wallau ta shari'a wallau ta kauniya idan sun ganta maimakon ce a ga wannan abin mamakin ya isa ya yadda da wannan cewa manzo ne mai gargaɗi ne daga wajen Allah ba su mai ba wa in yaro sabila rushdi idan sun ga tafarki na shari'a ba za su bi shi ba amma in dai sun ga abin san zuciya to suna nan a nan wajen suke ka fahimta saboda haka wa'annan abin da ya hana su su imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba fa komai bane ba illa girman kai innal ladzina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin inhum bighayri sultanin tawmu in fi sudurihim illa kibrun ma hum ibadatu bare da duk waɗanda suke mujadala suke taurin kai suke wata kan musu da ayoyin Allah subhanahu wataala ba fa su da wani hujja ba komai bane hujja sai girman kai kai dan me yasa ba a cikin ba shi ne kai wani abu an fahimta saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce istikbarin fil ardi ba abin da yana so su imani sai girman kai a doron kasa wa makar sayyi da kuma mummunan tanadi mummunan makirci wala yahiqul makar sayyi illa bi ali amma abin da ku sani ba cewa shi mummunan makirci mummunan makirci ba wanda yake ci sai mishi wato ba yadda za a yi makiri ya zauna lafiya an fahimta shi makiri a kodayaushe shi kansa yake karfe yake kashewa bisa ba shawai bayan radiyallahu anhu karkashin ayar nan ya ce akwai abubuwa guda uku wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce duk wanda ya aikata su dole ba wanda ya aikata ba ce wannan abin su suke cutar da shi wanda ya aikata bi ma'ana wayansu abubuwa ne ba sa cutar da kowa sai wanda ya aikata su yace abu na farko shine zalunci duk mutumin da zai zo na ganin bare ya zalunci ya ji daɗi a duniya wallahi sai ya girba yace saboda mai hujja ta Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nasu inna ma baghyukum ala anfusikum ya ku jama'a bari dai zaluncin nan da kuke yi akan ku zai dawo ɗaya kenan yace na biyu shine faɗin Allah subhanahu wata'ala makirci ba wani makiri ko makira ka ga ba yadda ba abin da kake jin daɗi sai dai ka haɗa mutane husuma ka haɗa makirci ka raba zumunci ka cutar da rayuwar mutum ka toshe sana'ar mutum kai dai kana jin daɗi wai kai makiri kana jin daɗi to Allah subhanahu wataala ya ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi alim cewa ba yadda za a mummunan mummunan makirci baya cutar da kowa sai wanda yi wannan makirci na uku shine karya alkawari karya alkawari duk mutumin da ya karya alkawari kansa da yake cutarwa shine inda Allah subhanahu wataala ya ce faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi duk mutumin da ya karya alkawari ya karya ne a kansa cutarwa kansa da an fahimta saboda haka akwai dadda hankali kai dai ka yi ƙoƙari ka zamanto ɗaya daga cikin mutanen Allah mutanen gaskiya kar ka yadda ka zamanto masu zalunci kar ka yadda ka zamanto cikin makirai kada ka yadda ka zamanto cikin masu ƙarya alƙawari domin duk wanda ya sai ya gani ya ba a nan wajen sai wani ya baka tambaya ce ma to idan an ce makirci yana cin mai shi idan wannan ayar haka take nufi to yaya kafirai da suke faɗawa musulmai makirci a dukkan nan yaya kafirai da suke kada wa musulmai makirci yau da gobe kuma suna cikin rayuwa jin daɗi ko ba haka ba kwayo ba ta da makirci na har gobe suna yi kuma suna nan zaune su ne masu technology su ne masu wuta su ne masu ruwa su ne masu jin daɗi yaya kenan to malamai suka ce akwai amsa guda biyu suka ce wannan ayar abinda take nufin wala yahikul makaru sayyi'u illa bi ali abinda take nufi shine ana nufin wato iya maƙiyan manzan Allah na zamaninsa iya maƙiyan manzan Allah na zamaninsa kuma kaga ai makincin ya ci su domin da aka je badar an kashe saba'in an ribato saba'in daga cikinsu har sai da sarar take gaya wa suhail bin amr tsabat an fusukum an tulko bi aidikum yanzu kun ji daɗi kun jefa kanku da hannayenku kun kai kanku zuwa ga halaka ga kuna ɗauko ku a ta'az albara an kawo ku ribatattun yaƙi kaga ai makircin suka yada kansu ko saboda haka wannan ayar amul maksus ne am ne wanda yake maksus sai bayan sha ba iya wa ina ake nufi ba ana nufin duk wanda yi makirci ga mutum to wallahi sai ya zama to wanda ya makircin kansa zai zalunta wanda aka yi makircin kuma zai ga alkhairi ya ce idan ka ɗauki kafirai da suke makirci da musulmai kuma kake ganin su suna jin daɗi ya ce abu na farko guda ɗaya mu ɗin da farko muka ci cikan mu domin Allah subhanahu wa ta'ala ya gama hadu la dusla wala tarshulu fala menene wa tarshulu fatazhaba rihukum kada ku yadda adilla wa ɗin rasula ku bi Allah ku yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada ku yadda ku rarrabu idan kuka yi rarrabu fatarsalu yawa wala tanazu fatarsalu wa tazhabu riyukum kada ku yadda ku yi rigingimu ku samu sabani tsakanin ku musulmai idan kuka yi haka za ku samu rubuwa idan kun rabu kuma fatazhabu riyukum wato kurjinin ku a idan kafirai da shi yanzu ba abin da yake faruwa kenan kullum cikin zagi juna ake abin da zai bakanta maka rai wai kaga mutum ya sa lafiya ga ya kan mumbari wai wa'azi zai awa da awanni ko wai wanda suka ce la ilaha illallah yake kafirtawa yake ta dinga su ta ta yu a garin su ta yu a ungosu duk akwai wanda suke kafirai bai ta wa'azi ba kan su ba kuma ka san akan me yake ta dinga mutane wuta wallahi wani abin da yake furuwa yawanci ba wai cikin abin da yake na usul bane ba to wannan duk bayan cikin abin da ya janyo ba ya ce ɗaya kenan ya ce sannan na biyu ai duk da abin da aka yi mana ɗin duk da mun zanci kanmu mu ne dai da riba mu da aka cuta mu da aka yi mana makin sun musulmai ya ce saboda me a nan ayar abin da take magana aƙiba take magana bi ma'ana me zai zamanto me ne zai zamanto end result me a ƙarshen duk wanda aka cuta a duniya cikin biɗe ne ko dai kai da kai makirci kafin ka koma ga Allah sai ka girbe wannan makircin naka kai da aka cuta a cikin harkar makirci sai ka daba dutse ko in ji ba wasu suka ce wai mai akwai shi ke daba dutse za ka dawo ka ce na gode alhamdulillah da na yi fushi da haka mata faruwa ana gane kasuwa saboda haka duk mai makirci ya gama makircinsa Allah subhanahu wa ta'ala yana yana tare sa sannan kuma ranar tashin alkiyama shawar da lalace kuma ranar tashin alkiyama duk abin da zai zo ya faru duk daɗin da kafirai za su suna cutar da musulmai tun bale abin da isra'il suke yi wa 'yan uwa palestine din nan ya ce rayuwar duniya a wajen allah guda ce mata'un kalin ne ɗan kaɗan ne sun gama jin daɗinsu na rayuwar duniya za kuma su koma layira su yi rayuwar abadiyya cikin kaskanci da azaba kai kuma musulmi za ka je kai rayuwar abadiyya cikin jin daɗi an gane don haka wala ya shi kulmakaru sayyi illa bi ali ana nufin cewa duk wani makiri duk makirci bai cin kowa sai wanda yake yin wannan makircin Allah ya kyau daga zamantowa wata kan makirai wato shi ma shi wanda zai cutar da musulmi ya mai makirci ko da ya kashe ka a matsayinka na musulmi misali yadda ake kashe yan uwanmu na Palestine din nan wallahi su suka ci riba din naka saboda me shahada suka za su kuma za su je zuwa wajen Allah subhanahu wataala ko ba ka ba ya ishe mu izina rayuwar sahabin nan Khubayb bin Abdi bayan an yi yakin Urdu saboda haka wai su mutane suka zo jama'a Allah subhanahu wataala mutanen Urdu da Qarra suka ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam sun mun zo mun musulunta ne ka hada mu da wanda zamu tawo da su garin musulunci sun koya mana addini annabi ya hada su da a a sahabbai wajen guda shida a cikin su akwai kubai tsarin yana da tsayi amma yana sun ɗan takaita shi saboda haka da aka zo kan hanya sai suka yi maki suka ce ya karya da mawa musulunta ba suka kashe uku biyu suka gudu sauran kubai suka kawo shi aka suka zo suka kulle shi a maka wani sasari wani wata abin da jikin bishiya suka ringa yagar naman shi wato inda nake so mu zo shine da ya zo zai rasu sai yake cewa fuztu wa rabbil ka'aba wallahi na rabota da ubangiji na rantsa da ubangijin ka'aba ni rabota ne yake yin waka yake cewa walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi dambin kana lillahi masraki yace ni ba zan damu ba in dai za a kashe ni ina musulmi ko yaya mutuwa ta kasance saboda Allah kowane irin mutuwa ne ko da kuna ganin a zahiri wulakantacce mutuwa ne ni na san cewa na rabo ta zan da Allah subhanahu wataala wa zalika fi zati ilahi wa in yasha yubaraku ala awsali shulul mu'azzaki saboda haka bayan ya rasu shi wannan kafirin da yake ta soka mai wukan nan a ya mutu sai kuma hankali ya zo jikinsa ya za a yi mutum zai rabu da jikinsa ya rabu da iyalinsa ya rabu da kasuwancinsa da jin daɗi amma kuma ka gaya cikin farin ciki ya cewa wallahi na rahota wannan abin tunanin shi ya saka shi musulunta to yanzu wane ne ba ya ci riba shi ga shi ya mutu ya yi shahada ya shiga aljanna kuma ya zamanto sababin musulintar wani ma mutuwar sama ta zamanto sababin musulintar wani an gane ko su kuma ne da suka haɗa makircin ba dai suna ƙin musulunci ba to kun je kun haɗa makirci sai kawai kuna ƙin musulunci kun kashe mutum kuma kun janyo an shiga musulunci ana gane ba saboda haka wala yuhikul makarus sayyi'u illa bi ali wato makirci baya cin kowa sai wanda yake yin Allah ke fa hal yanzuruna illa sunnatul awwalin sun waɗannan da suke jira ban da al'ada ta mutanen farko yadda suka ƙi Allah subhanahu wata'ala suka ƙi lamarin Allah da manzannin Allah Allah ya halakar da su irin mutanen adawa da samudu da ashabin rasi da mutanen fir'auna da wani su duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su dinnan wanda Allah subhanahu wata'ala yana gama a cikin alkur'ani yana cewa wala gadar halakna ma hawlakum min alqura wa sarrafna la la'allahum yarji'un ai mun halakar da waɗanda suka zo gabanin ku na daga cikin alƙaryatu fallan ta da sunnatin lahi tabdila ba za ka taɓa ganin canjawa daga al'ada sunna ta Allah ba ba za ka taɓa ganin canjawa da sunnatin lahi tawila ba za ka taɓa ganin tabdili daga wata kan ainihin sunna ta Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa da Allah subhanahu wata'ala yake ƙara ya kawo wani abin da suka ga manzal yake cewa wa yasta'jilunaka bil azab suna gaggauta maka cewa wai to a kawo na azaba Allah subhanahu wa ta'ala ce to a kyale su azaba ba ta zo ba sai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kayyade akwai lokaci tana nan tana nan zuwa awalim yasiru fil ardi a fa yanzuru kaifa kana aqibatu allazina min qablihim wai shin wa'annan abun mamaki suna yawo fa suna tashi tun daga makan nan su taba har sha siriya su je su kasuwanci to shin ba za wucewa ta garuruwan wa'annan mutanen da aka halakar awar mai sufi fahim zuru shin ba za yawo ne a zuwa kasa su yi duba zuwa ga kaifa kana adocin lazina min qablihim ta yaya karshen mutanen da suka zo gabaninsu ya karshen su ya kasance wato Allah subhanahu wataala da'iman a cikin alkur'ani yan uwa Allah yana yawan kira mu cewa mu ringa fa daukan izina abinda ba shi yake cewa na gaba ake gane nisan rijiya ko zurfin rijiya mu ringa daukan izina ga mutanen da suka zo gabanin mu da suka saba Allah Allah ya rakar da su Allah yana faɗa cikin suratul rum aw lam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashaddu minhum quwwa wa atharan fil ardi fa amaru wa asaru mimma amaru wa ja'atuhum rusulun bil bayyinat fama kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun thumma kana aqibatul ladzina asa'u su'e an kazzabu bi ayatillah wa kanu biha yace ya rasulullah ga musu awalin su sun ba ku ayawo ne a doron kasa fayanzu kaifa kana aibar da lazim su duba su ga yaya karshe yaya makomar wanda suka zo gabanin suke wa kanu ashad min quwwa in karfi ne kun kai adawa mana da adawa da samuda ba kai su karfi ba har cewa suke yi mana shaddu min na quwwa wai wani ne mafi mu karfi a cewa za a halakar da mu to menene za a kawo shi halakar da mu da karfin nan namu babban dutse suke zuwa kawai su fakwai da hannun su ce nan nan za mu gida amma magana ake ta bulwa in ci taramwana ko kuma bulo kawai abin da me sun shi dutse su suke rarakewa su ga da shi an fahimta a shi dimin wa a tsara kuma sun fi kuma yawan dukiya in dukiya ne zai hana fa amarwa a tsarwa mimma amarwa kuma sun fi ku daɗewa a duniya sun rayu a duniya fiye da adadin shekarun da kuka rayu amma annabawansu da suka zo musu da ayoyi da hujjoji bayyanannu suka ki Allah ya halakar da su Allah bai zalunce su su ne suka zalunci kansu haka zalika cikin suratul gafi awala min suratul fa yanzu kafa kana allazina min qablihim kanu kanu hum ashaddu min quwwatan wa asaran filan fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim wa ma kana lahum min Allahi min wa saboda haka awala min suratul fa yanzu kafa kana allazina min qablihim wa kanu asaran minhum wa ashaddu quwwa sun fi ku yawa idan kuna tunanin yawan ku yana da yawan da Allah zai halakar da ku ba waɗanda suka zo gabanin ku sun fi ku yawa Allah ya halakar da su idan ƙarfi kuke tunani waɗanda suka zo gabanin ku sun fi ku ƙarfi Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su da duba ka ga irin adawa duba zuwa ga samudawa amma ku kuna ta ba kowane ƙarfi gare ku compared to them wani dukiya gare ku idan aka haɗa da su mu abin da kuke rike mu Allah ya ce wa ma kana Allah yu'azzibu wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibu wa hum yastaghfiruna Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taba azabtar da su ba muddin kana cikin su ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai azabtar ba ba zai halaka da al'ummar nan baki daya ba muddin ana yin istighfari saboda haka amma wanda suka zo gabanin ku wanda suka fi karfi da yawa ba wanda Allah suka saba Allah Allah ya halakar da su fa kullana khazna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhatu as-sayha wa minhum man kasafna bi dhan wa minhum man agrakna wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun ka duba ga mutanen annabi lubu da karfin da komai amma da azawa ta zo faja alna aliyaha safila wa amtarna alayha hijatin min sijil mambudin musulmatin da rabbik wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id maka dauki kasan garin ya koma sama sama ya koma kasa aka kifar da su kuma ku mutanen maka da kuke kin annabi kuke kin lamar lamar manzala sallallahu alaihi da addinin kuna wucewa ta garin su ai domin Allah ya ce wa innakum latamuruna alayhim musbihin wa billahi afala taqilun kuna wucewa ta wannan garin safiya da rana ku hankalta mana ku duba ku ga zuwa ga samudawa ƙara ce kawai da ƙara Allah subhanahu wataala gama su su duba zuwa ga adawa iska ce ajiyatun sahara alayhim sab'a layali ko wa samaniyata ayyamin husuma fatal qauma fiya ko sar'a ka annahu me a adazna khawiya iskan nan ta zo a cikin kwanaki bakwai ta karar da su baki daya duk wanda ka zo duk sun warwaɗe sun mutu baki daya babu su saboda haka babu abin da ya fi karfin ubangiji kuma ya rakar da mu amma rahamaniya ta maza Allah subhanahu wa ta'ala take rike da mu innahu kana aliman hakika Allah subhanahu wataala ya kasance masani ga komai da komai kadiran kuma mai iko ne akan aikata komai da komai walau yuwahidullahu walau yuwahidullahu nasa ma kasabu ma taraka alaiha min dabba aida Allah subhanahu wataala zai damki mutane akan abin da suka aikata aida duniyar nan ba za a bar kowa ba baki ɗaya ba za a bar kowa ba amma sai dai ya ce sabaqat rahmati gadabi a wannan al'umma ita kam rahmata ta riga yi azaba ta an fahimta an ba aka ba irin abubuwan da ake a wannan zamanin mana duk abin da wa'ancin yan zamanin suka yi aka da su aka halakar da su ba wanda ba ya wani zamanin kaga mutum ya fito kiri-kiri yana zagin Allah subhanahu wataala da sunan wai wayewa wai ilimi mulhidai kenan yana zagin Allah subhanahu wata'ala yana faɗan kalmomi na ban mamaki amma ka gan cikin rayuwa mai jin daɗi in ƙasar sama ce wato akwai wani fanan ba fi shekara biyu ba ko uku a ƙasar musane da wani abu shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kama shi aka zo sai ya fito ya ce wai zai zo ya cuba aka tattara malamai ya zo aka ɗauki abin nan aka yi live a gidan tv ya fito ya kare ta kansa ya ce ya tuba ya yi mai nini abin da yi ba daidai ba kaza kaza a ce to an karɓi tuban ka ba a yi taki ɗaya ba ya gudu ya tafi faransa ashe inannin kafiran ne suka kitsa mai ya haka ka fahimce ni saboda haka yana yin haka sai aka ɗauke shi aka yi sponsor ɗin shi ya koma ƙasar yana zuwa ko wata biyu bai yi ba ya koma kan aiki kuma aka ba shi citizenship wai freedom of speech ne da freedom of religion yanzu ya zama citizen ɗin france yana nan yana hawa kan social media yana yin ɓatanci ga addini ana biyan shi kuma kuɗaɗe masu nauyi mai isa in ni da kai ne irin wannan gari za ka yi ai kafin ya hau kan jirgin ma an gama da shi an halaka shi amma saboda mai inda wuka na haliman Allah mai haƙuri ne eh sannan wani abu za ka yi Allah ya ɗaga maka kafa istidrajin kawai istidraji ne kawai wa umli lahum inna kai jimatin Allah zai ɗaga musu kafa kawai an fahimta kana ganin cikin rayuwa mai daɗi amma ba wani abu ne ba Allah subhanahu wata'ala yana ci faɗa a cikin hadisul qudsi shatama ibn adam wa lam yakul lahu zalik wa kazzabani ibn adam wa lam yakul lahu zalik fa amma shatimuhu iyaya fa za'amuhu anni ittakhadtu sahibatan anni ittakhadtu sahibatan wa waladan wa amma takzibu iyaya fa za'amuhu anni la u'iduhu kama badatu yace Allah ya ce dan adam ya zage ni ba da hanki ba dan adam ya tsare ta ni ba da haƙƙi ba yace amma zagin da yi shine tunaninsa da yake yi da ƙudurcewa da ya cewa wai ina da mata kuma ina da ɗa ƙaryatawa kuma da yake mini shine ganin tunanin da yake cewa wai ba zan dawo da shi ba bayan na fara ƙaga da shi saboda haka su gama duk wannan abubuwan da suke za su gama su ci gaba da zagin ubangiji subhanahu wataala su ci gaba da taba janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ci gaba da taba janibin sahabbai da waliyan Allah mutum ya zauna a social media ba abin da yake daga wai musulmi kenan ka dauki waɗanda sun yi aikin musuluncin da Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa yadraquna bil hasanati sayyata wai ashe akwai wani bayi wanda Allah yake ɗebe musu yake daga musu kafa saboda suna toshe munanan ayyukansu da kyawawan ayyukansu gama gari bayi ma fa kenan Allah ya ce in tilci da kuka ba'ira ma tunana an nunu kafir an kun sai a cikin in kun bar manya manyan to ƙananan ƙananan zaman zai ku to balle wa'annan mutanen zamanin su bayan Allah nan sahabbai ne tun da kan sahabbai tabi'ai da gaggagaggan waliyan Allah nan namu wanda mutanen zamanin su ba wai mu da muka karanta rayuwar su ba a'a wanda suka yi zamani da su ne suke yaban su kan cewa wallahi mutanen kirki ne su an fahimta to amma ko mutum ba abin da ya sa a gaba sai ya zo ya zage su to wani ya amfani ma ka zo ka zage mutum ƙololuwa ka zo ka kafirta shi ka zo ka kafirta bayan Allah tun da kan sabai akwai wanda suna suna kafirta su tun da kan tabi'ai ka akwai wanda yake tanin ma fa a sai na bakar umar ma fa babu su kai rubutu ne wallahi ya sunan shi wannan wannan usura nihayatul usura ne bukhari nihayatul usura wani ne rubutu akan imam bukhari akan sayyid bukhari sayyid bukhari ko nihayatul eh sayyid bukhari nihayatul usura wai littafin sayyid bukhari kololuwar abin nan tatsuniya to a ciki har cewa suke a sayyid na abokan da sayyid na waɗanda fa kawai rubuta su aka yi ba musu ko ka zo ka ga mutum wai musulmi ko musulma da sunan wai feminism ni ba su mai feminism da wasu ba feminism na feminism wanda suke ganin kamar sai an haɗa equality mace da namiji ko ma wani lokaci ma mace ta sama da namiji eh masu wai kare haƙƙin mata amma idan suka tashi da kan sabon suke tabawa ba wasu daga cikinsu ka duba gani sannan ka sauko kan masu wanda suka kokari suka dawwana mana wannan addinin ilimin addinin nan ka sauko kan waɗanda suka zo suka koya mana yadda za mu gyara zukatan mu sune malaman mu na sufai ƙololuwa ka zo ka zauna ka zage suka ce kafirai su to ya kamata ka yi magana guda ɗaya su wayannan sun ce la ilaha illallah ka ce su kafirai ne ka duba ga sahabin manzon Allah ne ya je yaƙi ya tarfa kafiri kafirin da ya ga mutuwa murarin ya shahada ya ce ƙarya kake kashe shi ya zo ya gaya manzala suna da suna hadisi ingantacce ya gaya manzala ga abin da ya faru ya ce a a taɓa tulo ba da an ƙara la ila ilallah za ka kashe shi bayan ya ce la ila ilallah don mai isa ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ai ai kai faɗa ya ce halla shakarta kalbau ka buɗe zuciyarsa hal hal shakarta kalbau ka buɗe zuciyarsa ka san cewa ƙarya yake umirna an na hukuma bi zawai wallahi ta wallahi sarari to wa'annan bayan Allah sun zo ba su rayuwa da kai ba ba su rayuwa da babanka ba ba su rayuwa da kakanka ba to amma kuma ka ce wai a lalle su kafirai ne kuma su suke su musulmai ne manzala ya gaya sahabi ya ce kafirai zuciyar su to kai ma tambaya bari maka tambaya da annabi yawa sahabi shin wa'annan da kake cewa kafirai ne ka bude zuciyar su ka gani ko ka bude zuciyar su ka gani Allah ya kyauta saboda haka ala ayyalin Allah yana madakata saboda walau ya rabin zaune zama da zama tarka ala zara min dafa walakin yi wakhiru mu ila ajal musamman sai dai Allah subhanahu wa ta'ala yana daga musu kafa ne izuwa kan wani lokaci yana jinkirta musu duk gaggawar ka ba zai sa Allah ya gaggauta tashin kiyama nan ba an fahimta amma idan lokacin ce zo za a zo idan ko alkiyama ta zo to Allah ya gama da can a cikin nahal ko walau yurafidallahu nafi zulmihim ma taraka عليها من دابكم ولكن يغفرهم إلى أجل مسمى فإذا جاءتهم لا يستأذن ساعة ولا يستقدمون saboda haka da abin da kuke har kuma su ganin cewa to ai azaba wa yasta'jilunaka bil azab wa laula ajrun musamman la ja'ahum al azab walakin nam baqatan wa hum la yashkurun saboda haka lokaci zai zo duk abin da kake yi na saban annan kare ta ubangiji ne a'a na taɓa zaliman annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko sabon annabi ko tabi'a ko malamai ko waliyan Allah duk Allah yana malakata zai zo ne inna kana bi ibadi basira haƙiƙa Allah subhanahu wataala ya kasance mai gani duk abinda bayinsa suke aikata alhamdulillah mun zo karshen wannan suratul fatir in Allah ya gobe za mu tashi kuma suratul yasin a inda muka daidai Allah ya ba mu ladar inda muka kuskure Allah ya yaje mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya amin ya mu daga dukkanin sharka wannan damuwa take damun kasashen musulmai Allah ya kawo sauki a cikin takarmar annabi tambayoyin yan mu musulman da suke kasar Palestine a wannan rashin tsaro da tafarfarewar tattalin arziki da muke samu muke yake damu a kasar Najeriya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo nasu saboda yanzu wannan harka take kashe-kashen nan a garin Katsina ta dawo da karfinta muna roƙon Allah ya ji kanmu ya yi tausayi mu Allah Allah ya kama da dauki akan wannan lamarin kuma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya biya wani bukatu ya biya dole suke neman addu'a wajen bukatun su fatiha ma salatul fatiha